أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS Islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu ku a wannan darasi na mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine darasin mu na 164 kenan ko zaman mu na 164 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da yan uwa suka sani littafi na farko littafin dafa'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a aya ta 16 kinan a cikin suratu taha a mas'ala ta wato 600 da aya ta 17 afwan a mas'ala ta 672 a nan muka tsaya wanda kuma idan muka duba da yake muna bin jerin ayoyi ne ya kamata a ce mun fara da aya ne ta sha biyar kafin wato mu kai zuwa ga ta sha shida da sha bakwai a cikin littafin dafa ihamil tirab an ayatul kitab sai dai ban an kara ba sai bayan an yi waɗannan matsalolin wato mun yi bayanin aya ta sha shida da ta sha bakwai sannan ya bayyana gare ni cewa akwai aya ta sha biyar ita ce kamata mu fara karatu tana cikin littafin dafa ihamil tirab tunda muna bin jerin ayoyi ne to za mu fara da wannan littafin kuma musamman ma matsalar tana da tsawo a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab mas'ala ta 110 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu da wannan cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 110 a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatil kitab malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna sa'ata atiyatun lalle qiyama tabbas za ta zo akadu ukhfiha nayi kusa na ɓuyita a suratu taha aya ta 15 malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yutawahhamu minha za a fahimta za a iya zato daga gare ta annahu cewa shi jalla wa ala Allah madaukakin sarki kenan wanda yake ya daukaka kuma mai girma ya daukaka lam yukhfiha bil fi'li Allah bai boye kiyama ba bil fi'li wato tabbas kenan nan bil fi'li rufin aikace kenan tabbas walakinahu qaraba an yukhfiha sai dai ya kusa ya boye ta ne li'anna kada domin kalima ta kada ko fi'li na kada fi'ilu muqarabatin fi'ili ne na kusanta akwai af'alu shuru' cikin larabci akwai af'alul muqaraba kadiba cikin alfiya sharhi na ibnu aqil ko kuma sauran littattafan nahwu malam yace wa qad ja'a fi ayatin ukhar ya zo a cikin wadansu ayoyi daban at-tasrihu an yi bayani qarara shine at-tasrih malaman zauri sun kace kururu tasowa daga kururu kenan bi annahu akhfaha Allah ya boye ta ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaib a wajen Allah ne akwai kadai mabudan gaibi tunda yayi at-taqdim wa at-ta'khir ya ce wa indahu mafatihul ghaib bai ce mafatihul ghaib indahu ba kinan wa indahu a wurin sa ne kadai mafatihul ghaib mabudin gaibi suke la ya'lamuha ko mu ce makullai da gaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai Allah suratul an'am aya ta 59 kiyama kuma tana daga cikin gaibi وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يا تبت daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annal murad abinda ake nufi bi mafatihil gaibi da makullan gaibi ko mabudan gaibi al khamsu abubuwa guda biyar al madhkuratu fi qawlihi ta'ala wadanda an ka fada a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a ga Allah ne sanin sa'a yake kiyama da sauran abubuwan da suka zo wa yunzilu al ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان آية 34 malam ya kawo bakin inda yake da bukata ko yake da alaka da maudu'in shi inna Allah indahu ilmus sa'a wa ka qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul inna ma ilmuha inda rabbi kace ilimin qiyama yana wajen wajen uban yana wajen ubangiji na ba wanda ya santa suratul a'raf ayata 187 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fima anta min dhikraha mi yadda me ka da ambaton lokacin qiyama kina annabi bai santa ba babu wanda ya santa sai Allah سورة النازعات آية 43 إلى غير ذلك من الآيات zuwa ga wannan ayoyi kina akwai ayoyi daban-daban waɗanda ba waɗannan ba waɗanda suka yi bayanin cewa kiyama ba wanda ya santa sai Allah duk da yake nan malam ya kawo ayar da akwai mutashabahatul alfaz a cikin ta kuma ce ayoyi ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara da su wato ran wagga aya da ya kawo qul inna ma ilmuha inda rabbi a can cikin suratu al-a'raf ayar za ta fara ne yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha sai a ce qul inna ma ilmuha inda rabbi a cikin suratul nazi'at akwai irin wannan yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha sai a ce kuma fima anta min dhikraha anan dan suna rikitar da dalibi ko ne ji an karanta aya yaji an ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ba a ce suratul taha ba ba a ce suratul nazi'at ba dai sani sai zabu da ce an yi kuskure malam yace to wal jawabu amsa min sab'ati awjuhin ta fuska guda bakwai malamai suka bada amsa kina akwai amsa guda bakwai al'awwalu na farko wa huwa rajihu shine mafi rinjayi ke shine mai rinjayi kenan a wajen malam kenan sai mu ce shine mai rinjayi a wajen malam dan wannan ya ce to kaza za a yi a ce shine mai rinjayi a'a shi malam a fahimta sa shine mafi rinjayi in baka yadda ba kuma ka zabe kai wanda zama mafi rinjayi a wajen ka anna ma dal aya ma'ana aya akadu ukhfiha la kusa in boye ta min nafsi daga kaina ai ma'ana law kana zalika yumkinu da abin zai yiwa lau kana zalika yumkinu da abin zai yi Allah ya koyi makan shi ita da ya koyi makan shi ita misali kinan kaba haka ake nufi malam yace wa hadha ala adati al-arabi wannan akan al'ada ce ta larabawa ne anna al-qur'ana domin shi qur'ani nazala bi lughatihim ya sauka da yaren su wal wahid minhum dai daga cikin larabawa idza arada al-mubalaghata in yi nufin ya kai matuka fi kitmani abrin wajen boye wani abu qala zai ce katamtuhu min nafsi na boye shi daga kaina ai la abuhu li ahadin ba zan faɗa ma kowa ba wa minhu qawlu sha'ir daga ciki akwai irin wannan kinan akwai irin wannan usuli faɗa sha'iri ayyama tashabuni hindun wa ukhbiruha wato ayyama kwanakin da tashabuni hindun hindu wata mace ce kinan tashabuni tana abokantaka ta wa ukhbiruha ina ba ta labari ma kittu aktumuhu anni min al-khabari abinda na kusa in boye shi daga kaina na labari to kaga ya kusa ya boye ma kanshi shi amma dai ma'ana don bai koyo bai koyo ne ga kanshi don abu ba zai abin da ka sani ba zai koyo ya koyo gari ka sai dai ka manta wa nadhiru hadha ko kuma in ka samu sadma ta kwakwalwa irin abin da mutum yake saboda rashin lafiya manta duk abin da ya manta sai an koya mishi don kan mutum sai dai mantuwa yace to ko kuma hauka in ta kama mutum ya manta wadansu abubuwa da ya san su wa nadhiru hadha tamkar wannan inji malam min al-mubalagati na mubalaga qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi hadisi sab'a a cikin hadisi na mutum bakwai alladhina yudhilluhumullah waɗanda Allah zai sa su a cikin inuwarsa an gane ko ranar tashi alkiyama kenan yace to rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutumin da yayi sadaka an gane ko yayi sadaka ba a cewa yayi sadaka da wata sadaka da Hausa ana ita mutumin da yayi sadaka fa akhfaha sai ya boye ta hatta la ta'lamu shimaluhu hagun shi bata san ma tunfiqu yaminuhu ba abinda dama shi wato ta bayar mai tahqiqin wannan littafi ya kanon batu in ka duba a wannan taba da take hannuna taba ta kursi malika abdalla tahqiqi na ahmad bin muhammad muhammad badawi yace in ka duba nan batu irin a cikin wannan taba yace akhrajahu al-bukhari buhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 660 wa muslim da imam muslim hadisi na 1031 min hadisi abi huraira hadisi ne na abu huraira malam yace wa hadha al-qawlu wagga magana ta cewa wato inda magana ta farko kenan da an ka bada amsa cewa kamar dai mubalaga ce aka yi kamar dai ka ce na ɓoye shi har ga raina ma'ana kenan da zan iya ɓoyewa har kaina ma zan iya ɓoye ma shi wannan magana ya ce marwiyun amsar da malamai suka bayar an ruwaito ta an aktarin mufassiri daga mafi yawancin malaman tafsiri kaga malam duk da yake babban malami ne mashhuri game da tafsiri bai jin kunyayyace malaman tafsiri sun faɗi magana saboda mi saboda danganta magana zuwa ga magabata ba wai kaskanci bane a'a inda ka ɗebo ilimin ne domin ba kai ne ka fara rubutu ba ba kai ne ka sanar da kanka ba ومن من قال به ما يتر cikin wanda suka faɗi wannan akwai ibnu abbas ibnu abbas wa mujahid da kuma mujahid wa qatada da qatada wa abu salih da abu salih kama da qalahu anhum ibnu jarir kamar yadda ibnu jarir ya rawaito daga gare su ko ya cirato wa ja'far as-sadiq da kuma ja'far as-sadiq kama na qarhu anhu al-alisi yadda alusi ya rawaito daga ja'far as-sadiq fi tafsir cikin tafsirin sa kaga ja'far as-sadiq ɗaya ne daga cikin ahlul bait na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma gashi ana rawaito tafsiri gare shi domin malaman ahlus sunna suna adalci ba sa wato gudun ahlul baiti ko abin da ya kama da haka amma wanda yake son ya kafirtar da sahabbai ne yake kirkiro wa adawa ya adawa wanda yake shine zai kara mata karfi ba a ce sabani bai faru tsakanin su ba amma shi ya kara don saboda ya kafirtar da su kuma ya bambanta tsakanin ahlul baiti da sahabbai ya ce akwai kiyas tsakanin su a ƙaryace don saboda cimma burin sa Allah kai mu tsari malam yace to wayu ayyudu hadha alqawl abin da yake karfafa wannan magana anna fi mushafi ubayyin a cikin mushaf na ubayyin an gane ko akadu ukhfiha min nafsi na yi kusa in koyi ta daga kaina kama da karhul alhul alishi kamar da alushi ya kawo wannan wa ghairuhu da wanin sa sai dai zaman to wato qira'a ce shadda dama tafsiri na alusi da kuma tafsiri na imamul baydawi zaka akwai qira'at shadda kuma ana tawjihin su da ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi ad-durrul masul ba ad-durrul manthur ba na imam suyuti sannan kuma akwai al-bahrul muhit da sauran littafan tafsiri dai wallahu alam malam ya ce wa rawa ibnu khalawai ibnu khalawai ya yi riwaya anna hafi mushabi ubayyin kadhalika wato cikin mushaf ubayyu haka take bi ziyarati fa kaifa udhiru udhirukum alaiha ya za a yi in bayyana muku ita tunda na kusa in boye ta daga kaina to ya za a yi kuma Allah ya bayyana ta gare mu qira'ati shahada an gane ko to mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba cikin mukhtasar fi shawadil qur'an na ibnu khalawai وفي بعض القراءات أتكن ساشن قراءوي بزيارة أكوي قارة فكيف أظهرها لكم يظن بيناتا غريكو وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيارة أتكن مصحف نا عبد الله بن مسعود أكوي قارة فكيف يعلمها مخلوق يذا أي مهل وني مهل تشي سنتا كما نقله كما نقله الآلوسي kamar yadda alusi ya cira to daga gare su ko ya kawo ko ya ciro ko ya ruwaito wa ghairu da waninsa da haka sai karimi waɗannan littafai waɗannan ƙira'atai shadda waɗanda wani lokacin ana ganin su kamar tafsiri ne sahabi ya rubuta gaban aya ko kuma da an karanta da wannan kafin ya zamanto ƙarshen mu'arada ta alƙur'ani wadda jibril ya yi mu'arada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wadda akan ta ne an ka tabbata kina waɗannan ƙira'o'in sai zamanto ba su cika sharuɗan ƙira'a mutawatira ba amma ana istinasi da su wajen wani lokaci wajen mi wajen tafsiri da kuma aljam'u bainal aqwal akwai littafi mai muhimmanci cikin wannan wato al-muhtasab libn jinni littafi ne na wato tawjihul qira'at yana da muhimmanci kwarai da gaske to alwajhu thani amsa ta biyu anna ma'anar aya ma'ana aya akadu ukhfiha la kusa in boye ta ay ukhfil ikhbara na kusa in boye ba da labari bi annaha atiyatun cewa za ta zo hadda labarin za ta zo ba Allah kusa ya boye shi yace wal ma'ana abinda ake nufi aqrubu an atruka al ikhbara an ityaniha nasu na yi kusa in bar ba da labarin ta zuwarta min aslihi kwata-kwata li shiddati ikhfa'i don saboda yawan ɓoye ta da nake yi li ta'ayini waqti itiyariha don tantance lokacin ta ikhfa'i na ɓoye li ta'ayini waqti itiyariha tantance lokacin da za ta so an gane ko kidan yayi kusa ya ɓoye ba da labarin ta ba ko ma labarin za ta zo ba zai bayar ba shi kenan yayi kusa yi wannan amma bai yi ba sai ba da labarin za ta zo amma bai faɗi lokaci za a yi ta ba alwajhu thalithu wato fuska ta uku ko amsa ta uku annal hamzata fi qawlihi ita alhamza a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ukhfiha hiya hamzatu salbi ita ce alhamza da ake kira alhamza ta salbi salba da sukuni shine wato nafi kenan korewa ta korewa abu ake kira hamzatu salbi an gane ko ta korewa as-salb kuma an ka ce salab salab aka yi wato abin nan asalin asalbu shine kwace abu to kore abu kamar ka kwace shine ka kore shi shi yasa an ka samu asalabu a cikin ilimin fiqh in ka so zaka iske an ce asalabu to nan fatha an kai malamun yana rufin kamar in ka kashe mutum shugaba zai iya cewa to wanda ya kashe wani mutum to yana da abu kaza na shi an ba shi wannan abin abin da malaman zo suka ce ma tuba tuba kuma kenan tube abu an gane ko tuba kafiri kenan to tana da hukumce hukumce da dama sai an kuma cikin littattafai a gansu marin ya ce li annal araba domin su larabawa kasiran maso da yawa ta ja'alul hamzata suna sanya alhamza adatan adatar salbi wato harafi ne wanda za a amfani da shi don li salbil fi'ili don a kore fi'ili ka kaulihim kamar faɗar su shaka ilayya fulanu wani ya kai mini ƙara fa kaitu an gane ko ashkaituhu ai azaltu shikayatahu sai ni gusar da wannan karar da ya mini ni warware masa matsalarsa an gane ko wa qaulihim da fadar su aqalal ba'ira wato raqumi an gane ko ya kulle kansa an gane ko a aqalal ba'ira mutun ya daure raqumi fa aqaltuhu ai azaltu iqalahu ni ku sai ni kwance shi ni banye shi ma'ana nan alhamza ta zo ne ta nuna abu an kore abu yace to wa ala hadha akan wannan kuma al ma'ana abinda ake nufi akadu ukhfiha ai uzilu khafa'aha nayi kusa in kusar da boyuwar ta bi an udhira in bayyana ta li qurbi waqtiha saboda lokacin ta yayi kusa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce iqtarabat as-sa'atu qiyama ta tsayu an gane ko iqtarabat as-sa'a dama kare surorin da ke farawa da iqtaraba malamai suka ce guda biyu ne da wannan iqtarabat as-sa'a da kuma suratul anbiya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun malin yace to wahadhal qawl wanga wannan zancen ko wannan amsar marwiyun an abi ali an ruwaito daga abu ali kama da qalhu anhu al-alusi kama da alusi ruwaito ya ruwaito ya tirato ta fi tafsiri a cikin tafsirin sa wani qalhu ne saburi na saburi fi tafsiri shi ma imamun ne saburi ya ruwaito ta a cikin wato tafsirin sa an gane ko an abul fathi al-mawsili daga abul fathi al-mawsili an gane ko riwaya kenan to wa minhu yana daga cikin irin wannan salon kenan qaulun mur'il qaisin fada umrul qaisu ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya wanda shu'ara'ul jahiliya ana kiransu as-sab'a domin akwai wanda sun ka hada su bakwai akwai as-sitta wanda sun ka hada su guda shida akwai ma mukhtar ash-shi'r jahili na Mustafa Saqa kusan mujalladi biyu ne ya zabi sha'iri ina ganin ban manta ba guda 12 to da haka an ce mu'allaqatu as-sab'a na an hada bakwai na yan an ce kuma sitta akwai wanda ya hada shidda yan an ce sha biyu akwai wanda ya hada sha biyu don ka gane bambancin su wa minhu qawlu qawlu ibn qawlu ibn imri al-qais qawlu imri al-qais magana ta imri al-qais ibn abis dan abis al-kindiyu wanda ake danganta zuwa ga wato kind yace fa in tadfanu da'a in kunka turbude adda'a ciyo la nukh fihi ba za mu wato bayyana shi ba wa in tab'atul harba amma in kun ka motso da yaki kun ka tado yaki la naqa'udu ba za mu zauna ba malam yace to ala riwayati dhammin nuni akan riwaya da an kayo ta wannan baiti domin baitutuka ma riwaya tana bambanta wani lokaci cikin wasali ko kuma ƙara wata kalima ko ku canza wasu kalmomi yace ala riwayati dhammin nuni akan riwaya ta yin wadda an karwaito da an kai manunin dhamma min la nukhfihi la nukhfihi kenan daga akhfa ne domin an ka ce khafiya abu ya boyu akhfa ya boyar da abu to la nukhfi an ka ce la nukhfihi qira'a wato kamar riwayar da an ka yota wannan baiti da an kai manunun damma kenan akan haka ne wannan fassara za ta tafi za a samu irin wannan amsar وقد نقل ابن جرير ابن جرير يا رويته في تفسير هذه الآية أتشن تفسير وانا آية أم معمر بن المثنى رجع معمر المثنى أنه قال ياتي أنشدنيه ya rera min wannan baitin abul khattab abul khattab ba umar ibn al-khattab ba abul khattab abul khattabi an ahlihi daga iyalinsa fi baladihi a cikin garinsa kenan ya rera min wannan baiti an ahlihi daga iyalinsa an gane ko kenan ya samu wannan baiti fi baladihi a cikin garinsu bi min nuni da damma ta nunu min cewa la nukhfihi kenan haka an karwaito shi wa ma'anahu la nuzhiruhu ba za mu bayyana shi ba domin ya zamanto alhamzar da an kace in an ce alhamza asalin wannan fi'ili da alhamza ne akhfa sai a ce yukhfi to mu kuma sai a ce nukhfi kenan alhamza tana kuma ne can cikin asalin fi'ilin ba nan ba don kaka ce nan baka ga alhamza ba malam yace to amma alal riwayat al mashhura amma ga riwaya wadda take tafi shahara ko wadda ta shahara bi fathin nuni wadda an kai manunun fatha min la nakhfihi to fala shahida in qira'a in an ruwaito shi da la nakhfihi kenan ba mu jin tsoro abin da la nakhfihi kenan ba za mu ji tsoro ba kenan فلا شاهد في البيت باب شاهدي باب أبن كف حجة أتكن بيتي إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها سي أكن قراءة وندي كرنتا أخفيها بفتح الحمزة كنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها ما ليتي وممن قرأ بذلك أبو الدرداء أبو الدرداء يا كرنتا ونن وسعيد بن جبير كسعيد بن جبير والحسن ده حسن أنت الحسن قال يتكلم تفن تفسير أنا فين الحسن البصري با حسن جيكا منذ صلى الله عليه وآله وسلم با wa mujahid da mujahid shi ma ya karanta haka wa humaid da humaid wa ruya mithlu zalika an ibn kathir an ruwaito irin wannan daga ibn kathir ibn kathir al-makki al-qari'u ba ibn kathir al-mufassir ba sai an yi hattara wa asim da kuma asim shi ma asim duka waɗanda suna da cikin qurra as-sab'a kuma suna da cikin qurra al-ashra ya an ce qurra as-sab'a inda an kai hada bakwai kuma an ce al-qurra al-qurra al-ashara inda an ka hada qira'a goma al-mutawatira yace wa itlaqu khafahu yin amfani da kalima ta khafahu yakhfihi bi fathi al-ya'i bi ma'ana azharahu ya an ce khafahu nan ba arafin ya boye shi ba a'a ya bayyana shi yakhfihi yana bayyana shi ba ya boye shi ba bi ma'ana azharahu in ji mallan ta fuskar ya bayyana shi itlaqun mashhurun sahihun amfani ne da kalma wanda yake ya shahara kuma ingantacce ne illa annal qira'ata bihi cewa qira'a da shi la takhlu min shuzuzin to ba za ta wofinta ba ba za ta koshe ba tana da shuzudi wato ba ta cika qira'a mutawatira ba ba ta cika sharuɗan qira'a mutawatira ba asalin shadda kuma shine wanda ya fita an gane ko ma wani shadda shadda finna amma da annashin shuzud ma'ana ba ta cika sharuɗa na ta zama to qira'a mutawatira ba malam yace to wa minhu albaitul mazkur daga ciki akwai baiti wanda anka ambato ala riwayat fathin nun akan wato riwaya da anka fathin nun na anka ce wannan fa in tadfanu da'a la nakhfihi kenan ba za mu wato abin da na shi ba kenan ba za mu boye shi ba ai an an fassara da nakhfihi kenan yana iya dokar wannan amma an ce la nukhfihi to shine wannan sai ya zama to alhamdulillah an dauke ta ita ma nan wato ta diddu salbiya ce kenan la nukhfihi kenan ba za mu wato boye wa za mu bayyana shi ba wa qawlu wa qawlu ka'ab bin zuhair ka'ab bin zuhair ma shi ma ya faɗi magana shi ka'ab bin zuhair shi ma shi na cikin shu'ara'ul jahiliya wanda kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko shine wato ɗansa wanda ya alburda wanda ake kira ka'ab bin zuhair wa qawlu ka'ab bin Zuhair afwan Ka'ab dan Zuhair wanda da ne na Zuhair ibn Abi Sulma Zuhair ibn Abi Sulma shine sha'irin jahiliya wanda yake da jinarcin masu mu'allaqat wanda ake kiran shi sha'irul hawliyat wanda alhawl shine shekara ma'ana to ana kiran sha'irul hawliyat wanda galibi daga shekara sai shekara ake ganin yana bayyana sannan kuma ana kiran shi sha'irul hikma domin duk cikin shu'ara'ul jahiliya babu wanda ya kashi wato yin hikma wato sakawar hikima ko wani sha'iri na jahiliya zaka iske da abin da ya fice da shi za ga imrul qais ya fice wajen begen mata da yabon mata da siffanta mata da siffanta doki da abin da ya kama da haka shi kuma zaka ga suhairu ya fice wajen hikima da sulhu da abin da ya kama da haka shi kuma tarfa ya fice wajen jarumta da abin da ya kama da haka to shi ka abuwan ga shi na ya alburda wadda ake kira alburda wadda an kai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma alburda ita ce riga wadda ake ake sanyawa babbar riga ta manya wadda zaka iske musamman lokacin sanyi ana amfani da ita to shi ka'ab da yana zagin musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk in an ganshi aka shi aka ce ya je gidaje daban-daban na sahabbai ya nemi a bashi kariya kowa ya ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce kawai aka ce ka kashe kaza ai karshe ya rasa yadda zai yi to sai ya fito ya kai kan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan alburda da ake ce ma banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun ithraha lam yujza makbulu to har ya kai inda yake cewa wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu لا ألفينك إني أنك مشغول فقلت لهم خلوا طريقي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول shi wannan ka'ab kin da yake cewa wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu duk wani aboki wanda ko dan uwa da ke tunanin amuluhu ina buri nan ba ba da ainun bane da alhamza ne amuluhu daga al'amalu ne buri kenan ina buri ina sa tsammanin an gane ko ya taimake ni la naka sai ya ce da ni la naka ni ba zan wato asalin alfa zan same ka ma'ana kenan nan ba zan wato taimake ka ba inni an ka mashhuru ni na shagala daga gare ka fa qultu lahum khallu tariqi la abalakum da yaga jacce ka nace ku bani hanya khallu tariqi ku bar mai hanya ta la abalakum nan irin gaisuwa ce ta jahiliya ba nan ba ana nufin ba ku da uba ba ku shaguli a ana ana nufin gaisuwa ce wato la abalakum fa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ul duk abinda Allah ya kaddara mai rahama to maf'ulu abin ne mai abin zartarwa ne sai ya tabbata yace to kullu ibn untha an gane ko dukkan dan da mace ta haifa wa in talat salamatuhu koda lafiyar shi ta tsawaita yawman ala alati al-hadba mahmulu wata rana zaka gane shi an dauko shi akan makara gadon mutuwa za a kai shi makabarta kenan lafiya ba za ta hana in mutu ba sai ya je inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai kansa yana yin wannan kasida har yake cewa nubitu anna rasulullahi aw adani an ba ni labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mini alƙawarin wato mummuna alƙawari kenan da kisa kenan abinda ake kira narko ko kyacewa wal afu inda rasulillahi ma'mulu yace shi ko yafiya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'mulu abin buri ne ma'ana abin sawa tsammani ne a can za a samu wannan yafiya to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauko alburdarsa sai ya saka mishi sai an ka sanya ma wannan sunanta alburda wadda an kai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga baya akwai wani malami da ake cewa busuri shi ma sai alburda an ka samu suna alburda sai wadansu ma musu ma sun wancan ita ce alburda ta asali ba duk da yake ta fuskar lugha wannan alburda ta busuri ita ma ba a cewa ta dauke da abin nan fa'ida ta lugha amma akwai wuraren da yayi guluwi wanda yake danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ilmin gaibi ya san ilmin lauhil mahfuz ya faɗi wadansu abubuwa waɗanda dai musu akwai guluwi cikin su to waɗanda sai a bayyana su sannan kuma ta fuskar ilmi ana iya karanta da littafi wato don saboda a amfana da wato lugar da ke cikinsa inda kuma ya kuskure ya yi kuskurensa a haka sai a bar masa kuskurensa to almuhimmin wannan shine dai Ka'ab bin Zuhair kuma akwai wani sahabi Ka'ab bin Malik wanda hadisin shi cikin sahih Muslim wajen tafiya yakin Tabuka ba shine a nan ba dalibai ilimi sai mun yi hatta to almuhimmu malam yace wa qawlu Ka'ab Ka'ab bin Zuhair da qawlu da magana ta Ka'ab dan Zuhair au ghairihi ko waninsa idan an yi sabani da yace da'ba shahrayn thumma shahran damikan bi arikaini yakhfiyani ghamira to nan dai inda dai muke da istishhadi a gurguje yakhfiyani ghamira da yace yakhfiyani an gane ko suna boyewa da an kai shi da fatha an gane ko kenan sai zamanto ya bayyana cewa na ana nufin ya bayyana shi kenan nan istishhadi na bayyana wani kakkace nan ya ɓoyi na ma'ana shi ya bayyana ai yuzhiranihi ga shirin mamalin ya kawo shi yuzhiranihi suna bayyana shi shine abinda ake son a ci wa qawlum ri'il qais da kuma faqad imrul qais khafahunna min anfaqihinna ka'annama khafahunna watqun min ashiyin mujallibi an gane ko baiti ne wato na wato imrul qais to nan inda mawdu'u shahid yake malin yace inda aka kawo khafahunna kenan azharahunna ya bayyana su shine abin da ake so a ce to wannan shine amsa kenan sai ya zama tunan da anka ce akadu ukhfiha kenan nayi kusa ukhfiha ma'ana nan kenan in boye ta domin wato salbi ne an kai to akhfa shine ya boye khafiya abu ya boye to nan sai an kawo hamzatu salbi ma'ana ukhfiha nayi kusa in bayyana ta saboda lokacin ta ya kusanto waɗansu malamai haka sun gaba da amsa a ƙarƙashin wannan alwajihun rabi'u malam yace amsa ta uku anna khabara kada mahdhufun waɗansu malamai sun ce inda Allah ce akadu inda sa'ata atatun akadu ukhfiha shi khabar wato kada tana da labari kamar an ce labari sunanta wanda an matsayin khabar kinta to mahdhufun an shafe shi wal ma'ana ala hadha abinda ake nufi akan wannan ala hadha alqawl injimallan ma'ana akan wannan amsa da malamai suka bayar anna sa'ata atiyatun cewa kiyama za ta zo akadu udhiruha nayi kusa in bayyana ta an gane ko fa hadhafa al khabara sai Allah ya shafe labarin ta thumma btada al kalamu bi qawlihi ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a kina sai anka shahi udhiruha sai anka cigaba da magana ukhfiha na boye ta litujza kullu nafsin bima tas'a don saboda kowace rai a sakan kamata da abin da ta aikata wa nadhiru dhalika misali irin wannan min kalamil arabin daga maganar larabawa qawlu dabi'i ibn al-harith al-burjumi maganar wani mutum da ake kira dabi bin al-harith al-burjumi hamamtu naso shine hamamtu daga hammali kenan walam af'al sannan kuma ban aikata ba wakittu nayi kusa walaitani taraktu kai cuna da dai na bari ala usmana akan usmana tabki halailu halailu kenan sai zaman to matan shi jam'i ne na halila wato matan mutum suna masa wato kuka idan tana yiwa ya so ya kashe shi bai kashe shi ba ya daga baya kuma yace da dai ma ya bar shi mata suna masa kuka ya halaka shi to yace ya'ani wa kittu af'alu kenan abinda ake nufi da yace hamamtu walam af'al wa kittu kenan wa kittu af'alu na sai bai ce af'alun bai ketare shi to kenan nan sai ya zama to asalinta akadu uzhiruha sai ya shafi uzhiruha bai kawo shi ba shi da abinda wadansu malamai sun ka tafi akan shi الوجه الخامس أمسى تبير أن كاد إذا كاد تأتي بمعنى أرادة ونلوك تنتظر ذكوة بمعنى أرادة نية ونفي وعليه تو أكون ولن فمعنى أبين دأكي نفي أكاد أخفيها أي أريد أن أخفيها ناسو إمبويتا ما لن يجد إلى هذا القول ذو أغوانا مغانا wa idha hadha alqawl dhahaba al-akhfash zuwa ga wannan magana ne akhfash ya tafi wannan ra'ayin kenan wa ibn al-anbari da ibn al-anbari wa abu muslim da abu muslim kama na qalahu anhum al-alusi kamar yadda imam al-alusi ya rawaito daga gare su wa ghairuhu da waninsa qala ibn jinni ibn jinni yace wani malami ne na lugha ake kira ibn jinni ko mu ce wani malami mai bincike kan lugha da qira'at an gane ko ba wai an ce mai ibn jinni ba dan aljannuna ko kuma haifin shi ce aljana baban shi ne mutum ko ko baban shi ne wato mutum mahaifin shi aljana ko ko abin nan a'a ko kuma mahaifin shi don aljannu ne ibn jinni kawai istilahi ya asali suna ibn jinni duk da hausa suka jawabi sun ce ai wani aljani ne ai ana nufin ma'ana yana da fahimta kwarai da gaske ko yana da ilimi ko yana da kaifin basira to qala ibn jinni ibn jinni yace fil muhtasab a cikin littafin sa al muhtasab littafi ne na wato al jam'u bainal qira'at musamman hatta al qira'at shadda musamman wa min maji'i kada yana daga zuwa ta kada bi ma'ana arada cewa ana nufin arada qawlu sha'ir fa sha'ir kadat kaga nan inda ba sai mu ci ta yi kusa wa kittu ni ma na yi kusa in ji sha'ir wa tilka khairu iradatin wannan irada ce mai alkhairi ko mafi alkhairi law ada min lahwi sababati ma mada law ada da dai zai dawo min lahwi sababati na daga wasa ta as-sababa qauna shagala soyayya kenan as-sababa ma mada abin da ya wuce an gane ko to kenan nan abin da ake nufi yace kama da karhul alusi kuma da alusi ya ruwaito shi inji malam kinan sai zaman tunan bi ma'ana arada wa qala ba'd al ulama malam yace sashin malamai sun ce inna min maji'i kada bi ma'ana arada yana daga cikin inda kada ta zo da ma'ana ta arada niyya qawluhu ta'ala fadar Allah kadhalika kidna li yusuf kama haka ne muka yi muka wato muka so da yusuf wasu sun fassara shi kina aradna lahu ai haka muka so da shi kama zakar hun dai saburi wa ghairuhu kamar da imamu saburi ya faɗa da wani sa wa minhu qawlul arab yana daga cikin faɗan larabawa la af'alu kaza bana aikata wannan wala akadu sai su ce ai la uridu kenan ma'ana ce ai la uridu inji malam suna nufin bana son haka kama da qalahu ba'dhum kamar yadda sashin sai ruwaito shi kenan sai zaman to kuma kidna wanda su malamai suka ce kidna shine mun ka sanya mishi wannan dubara yadda zai gudanar da ita an gane ko daga alkaidu sun ka dauke shi almuhimmu dai akwai maganganu daban-daban karkashin wannan alwajhu sadisu amsa ta shidda annaka da min Allah ta'ala tudullu alal wujubi ita kada in ta zo cikin haƙƙin Allah tana nuna tabbacin abu kama dallat alaihi asa kamar yadda asa ita ba in ta zo tana nuna tabbacin abu fi kalamihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala nahu qul asa an yakuna qariba kace yana yi wa kiyama ta zaman to kusa to ai wajen Allah tabbas ko ta take dan ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ai huwa qaribun shi kusa yake ga Allah subhanahu wa ta'ala وعلى هذا ما ليت تو اكون الراي فما انا اكاد اخفيها انا اخفيها كن ني نا بويتا magana ta rage ta kare alwajhu sabiu amsa ta bakwai annaka da sila wadansu malamai sun ce ita kalma ta kada silatun wato sila ce ma'ana ai an ce sila ko za'ila wasu na cewa sila su sa'ira kamar in an ce sila ko fi'ili ko suna ko harafi in kaji an ce sila ana nufin an kara shi ne dan karfafa ma'ana kinan ana iya cire shi akadu ukhfiha inna sa'ata atiyatun kinan ukhfiha kawai sai an kasa a kadu ukhfiha sai ta mutu kamar sila ce an kawo ta dan karfafa ma'ana waɗannan su ne amsoshi guda bakwai da malamai suka bayar to wannan ina kira zuwa ga ɗalibin ilimi zaka iski kenan wani lokaci aya tana da maganganu daban-daban amma bai sani ba sai ya zabura ya faɗi wani abu ya ce babu wannan kaga da kowace amsa sai an kawo malamai kuma da bayanin da suka yi malam yace to wa alaihi akan wannan fal ma'ana inna sa'ata atiyatun ukhfiha lalle kiyama tabbas za ta zo zan boye ta litujza don a sa kanka wastadalla qa'ilu hadha alqawl malam yace wanda ya faɗi wannan magana ya kafa hujja bi qauli zaid zaid al-khayli da magana wani zaid wanda ake cewa zaid al-khayli yalla ko dan yana da dawakai masu yawa ko yana yawan hawan dawakai ko ya san dabi'ar dawakai sari'un ila al-hayja ishakin silahuhu fama in yakadu qirnuhu yatanaffasu to nan da yace fama in yakadu qirnuhu ay fama yatanaffasu qirnuhu qirnuhu tsaransa fama yatanaffasu wato baya yin abin nan baya lumfashi ma'ana in ya kai hari an kai an riga an kare ina fata an fahimce ni sari'un ma'ana wani mutum ne jarumi mai gaugawa ilal haija'i zuwa ga yaƙi alhaija'i fagen yaƙi ko yaƙi shakin silahuhu wanda kuma wato takobinsa ko mu ce makaminsa shakin ya fitar da shi kinan kuwa an ce ya fitar da makaminsa kinan magana ta rage ta ƙari fama in ya kadu ƙirnuhu ya tarfasu kinan fama ƙirnuhu ya tarfasu ne asilinta ko fama ya tarfasu ƙirnuhu kinan in ya zabura ya yi gaugawa cikin sauri yake karewa da wanda suke fafatawa da shi qalu suka ce wa min hadhal qabil yana daga cikin irin wannan irin wannan kenan kada ta zaman ta zo ne sila dan karfa ma'ana qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala lam yakad yaraha inda Allah subhanahu wata'ala ke bayanin a cikin teku aw ka dhulumatin fi bahrin lujjin yarshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha kaga wanda ke cikin teku akwai duhu akwai duhu akwai duhu sannan Allah ce idan akhraja yadahu lam yakad yaraha in ya sanya idan ya fitar da hannun shi sai kalla ba zai bai zai kusa ya ganta ba ai ba zai ma ganta ba kwata kwata wanda a cikin wannan duhu sun kace to haka ake nufi wa qawlu dhirrumma da kuma magana dhirrumma shi ma wani sha'iri ne yace idza ghayyara an-na'yu al-muhibbayn lam yakad rasisul hawa min hubbi mayyata yabrahu an gare ko to an-na'yu shine nisa idza ghayyara an-na'yu al-muhibbayn to kenan idan nisa ya ya canza masu soyayya guda biyu wuraren masu soyayya guda biyu lam yakad rasisul hawa min hubbi mayyata wato yabrahu kenan bai kasance ba rasisul hawa da radadin nan naso shafan nan taso min hubbi mayyata daga son nan na hubbi son mayyata wata mace ce ake cima mayya yabrahu kenan ba zai gushi ba kenan so wani lokaci in an karabu wani yana wani wuri wani yana wani wuri za ku ga cewa son ya yi tasiri gare su ko kuma sai ga son ya ragu to amma shi na nuna cewa shi idan dai ma wurin ya yi nisa kamar son ba zai gushe ba to amma dai malam ya ce abin da yake nuhi ai lam yabrah lam yabrah ala alqawli ala qawli hadha alqawl kenan da yace lam yakad yabrahu kenan lam yabrah son bai gushe ba ba ba zai yi kusa ya gushe ba zai ma gushin bane kwata-kwata yana nan akan waɗanda sun kasu cewa kada nan kamar sila ce qalu sun ce wa min hadal ma'ana daga wannan ma'ana qawlu abin abin najmi magana abu najmi shi ma wani sha'ir ne yace wa in ataka na'i fanduban fandu binna aban qad kada yattali'u al-a'da'a wal khutuba eh wa in ataka na'i kina idan mai baka labarin mutuwa ta yazo yace to fandu fandu binna aban a wa in ataki afwan wa in ataki in yazo miki na'i wanda zai baki labarin mutuwa ta daga annayu ne fandubinna to ki nemi aban uba an gane ko ki nemi uba kad kada yattali'ul a'da'a wal khutaba wanda yake yattali'ul a'da yana iya wato rinjayen makiya asalin ad-dil'u wato ita ce abin nan haƙarƙari kuma ce a waza to sai an ka ce iddala'a muna kuma a ce wato itala'a to saboda hurufin ta'un in ta zo an ka kara ta da ita da alif tunda asalin fi'ilin dala'a ne an ka ce idala'a to ba a cewa itala'a sai laraba su mai da ta'un ta koma ta'un kamar istabara daga sabara ne ba a cewa istabara sai a ce istabara to nan ma hakan gani sai an ka mai da ta ta'un ta'un ta koma ta'un idala'a dil wato a wazace a wazace kuma ita ce wanda ake abu ne wanda yake ana lankwasa shi ana karya shi to kada ya tsari'ul a'da'a kenan ya tsari'ul a'da'a wanda yake lankwasa makiya ya tankwara su wal khutaba kuma yana rinjayat al khutaba masu yin khutba ma'ana yake nemi wani mutum wanda yake wato uba wanda yake wanda zai zamantowa uba gare ki ya zamanto mutum ne mai rinjayen makiya kuma wato kuma wanda yake mai khutbobi mai rinjayen masu khutba ga karfin jiki kuma ga karfin ilimi da magana ai qadid tala al a'da'a wanda ya rinjayi makiya shine abin da ake son a ci ina fata an fahimci ni to wannan shine yuqalu ittala bi hamlihi ay qawiya alayhi wa nahadha bihi wa huwa min at-tala'a ay al-quwwa kidan ana nufin cewa mutumin ne wanda yake yana iya ɗauka abu to shi na abin da an ka ɗauka wanda yake yana iya jure ma makiya da kuma fito na fito da su shine ma'anar baitin da sun ka kawo ya ce wannan ayun na'i alladhi yukhbiru bihi mautu man mata wa amma qawluhu al khutaba fadabtuha hakaza ala an takuna min al khutub allati hiya jam'u al khatb to amma nan wajen wal khutba wal khutuba ba a sa wal khutaba ba yan an ce al-khutaba jam'i ne na al-khatib sai an ka shafi al-hamza al-khutaba amma shi ma mai littafin sai ce wanda ya taƙi littafin sai kawo shi wal khutuba al-khutub kenan al-khutub kuma sai an ka kawo alif an ka ƙara aliful itlaq kamar da suke cewa kenan jam'i ne na al-khatb ita ce musiba wadda take faduwa kenan ki nemi mutum wanda yake yana iya jure ma makiya kuma yana iya jure ma wato musiba ba wanda da ya samu matsala ba kai tsaye shi ke ruga da gudu ya bar yara wanda yake babba ne wanda amma bai da juriya na fata an fahimce ni to amma kuma akwai wani wal khataba al khataba al khataba shine kuma al khatab kenan khatab ne akwai riwayar da an rubuta cikin littafin wal khataba in ji mai tahqiq wannan littafi yace to wannan bai da ma'ana a cikin larabci sai dai a ce a saboda darutu shi idan anka ce al khatbuna sai anka ce wal khataba musiba ana iya a juya shi a cikin wannan fassara din domin akwai mas'alolin da zaka iske suna da matsala wajen fassara su a cikin wannan to kenan a wannan dai riwaya dukkan istishhadin da malam ya kawo don a nuna maka cewa ka da nan kamar matsayin za'ida take kamar dai sila kuma an ce za'ida ba ana nufin cikin qur'ani an ƙara wani abu ko sila kamar a'a ana nufin ba ƙari ba ne abu ne wanda ma in an cire shi ma'anar za ta zo amma dai an kawo shi ne don ƙarfafa ma'ana ba wai bai da ma'ana ba ina fata an fahimci malam ya ce wa qad qaddamna mun gabatar anna arjahal aqwal zance mafi ƙarfi an gane ko al shine na farko wanda malam ya zaba kuma ba dole bane kai sai ka zaba eh wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi in ji wallan yana wajen Allah subhanahu wataala ladabi kenan bi yadda ka san mas'ala ba kai Allah saninta ba kuma akwai tarawa wanda suka fi ka saninta kinan wannan mas'ala yan uwa musulmi malam ya kawo amsa bakwai a karkashin ta da cewa inna sa'ata atitun akadu ukhfiha Allah ya kusa ya koyi ta wasu ce na abinda ake nufi amsa ta farko dan saboda mu maimaita saboda bayanin yayi yawa shine Allah ya kusa ya koyi ta har daga kansa inda yana yiwa balanta na ma wani bawa ya santa amsa ta biyu wato abinda ake nufi Allah ya kusa ya koyi cewa wato kiyamar za ta zo zuwan ta ma ya kusan ya boye shi balanta ma ita ya faɗi lokacin da za a yi ta sai abu na uku alhamza ga ukhfiha wasu ka ce hamzatu salbinci wato nayi kusa an gane ko in bayyana ta domin khafiya ya koyu to ukhfiha kenan kishiyar khafiya ya koyu kenan nayi kusan in bayyana ta ita ce amsa da waɗansu malamai wato suka kawo amsa ta uku kenan amsa ta hudu waɗansu malamai suka ce shi la khabar na kada domin kada tana da suna tana da khabar to an boye shi kenan asalin maganar in wato in sa'ata atiyatun akadu uzhiruha na yi kusa in bayyana ta an shafi uzhiruha sannan ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a na boye ta don ko rai a sakan kamata da abin da take aikatawa amsa ta biyar wanda sun kace kada bi ma'ana arada sun dauki kada bi ma'ana arada kenan arada an yukhfiha Allah ya so ne ya boye ta li tujza kullu nafsin bima tas'a sannan kuma fuska ta shidda wanda sun kace kada ga wajen Allah tana rufin tabbas an gane ko kenan akadu ukhfiha tabbas na boye ta shine abin da ake nufi domin mun sha faɗa cikin darussa danganta fi'ili zuwa ga Allah ya bambanta zuwa ga danganta shi zuwa ga bayi shi yasa ko sifa ko zati ko magana idan an danganta shi zuwa ga Allah sai a bar sanin hakikanin shi da kafiyar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan bincike ne ɗaliban ilimi ya kamata a ce sun yi shi kwarai da gaske sai kuma amsa ta bakwai ita kada wadda sun kace kawai an ƙara ta ne dan karfafa ma'ana kenan akadu ukhfiha wato inna sa'ata atiyatun ukhfiha ne sai an ka ƙara kada don karfafa ma'ana waɗannan su ne amsoshi guda bakwai da malam wato ya kawo to yan uwa musulmi wannan shine bayanin da malam ya gabatar a cikin karkashin wannan mas'ala kuma bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske amma kafin mu ce wani abu ko mu je gaba shine cewa irin wannan ayar Allah ya ce ya kusa ya koyi kiyama to ai bai bayyana ta ba don ya ce thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta a wannan ne zamu gane cewa waɗanda suke cewa kamar hadisai sun ci karo da ayatun da hadisi ya zo na manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa kiyama ba ta tsayuwa sai ranar juma'a sai sai to kai kajiya Allah ya ce babu wanda san kiyama za ta tsayu amma su sun ce ranar juma'a ce cikin hadisi kenan kamar hadisi ya karyata Qur'ani ba haka nan bane da ya ce juma'a za ta tsayu shin a wace shekara ya faɗi shekarar ya faɗi cikin wani wata ne kuma ya faɗi wace juma'a ce cikin wannan wata ɗin bai faɗa ba kenan juma'a za ta tsayu wace juma'a ce ba a sani ba shi kenan magana ta rage ta kare don haka ba yana nufin ga juma'ar ba ba a tantance ta ba don haka hadisi bai ci karo da aya ba sai dai in baka gane ba ko in ka gane kana son ka bi son ranka Allah kai mu da tsari yan uwa musulmi mas'alar mu wadda za mu tafi akan ta yanzu sai mas'ala ta wato 674 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatu hala muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan anka ce qad nuqila an ruwaito annaha ita sandakin nan ta annabi musa kenan kanat tudhi'u lahu bil layli tana haskaka masa da daddare wa tadfa'u anhu al-hawam sannan tana tunkuɗe mishi dabbobin daji ma'ana dabbobi masu kawo hari wa tuthmiru lahu tana masa ƴaƴan itace kenan idhashtaha athimara idan annabi Musa ya buƙaci alhawam kenan wa tuthmiru lahu wa tadfa'u anhu alhawam tana tunkuɗe mishi dabbobin daji masu kai masa hari wa tuthmiru lahu sannan kuma wani lokacin alhuwam yana iya ɗaukar ƙeya wanda ke shiga cikin kawai da jima kwarkwata sai an yi hattara wato ko kuma alhawam kina wani lokacin suna fassara shi da macizai manya manyan macizai na cikin daji almuhimu da duk abin da ke mai cutar da shi babba ko namun daji ko kuma abin nan nan ba wannan kwarkwata ake nufi ba wato sumiru lahu kuma tana ma annabi Musa ‘ya'yan itace, idan shi ta ha a simara idan ya buƙaci su, fayyagri su hafil ardu sai ya shuka su a cikin ƙasa fatu sumiru sai ‘ya'yan itacen su fito min sa'ati ha kai tsaye, wa yuraki su ha annabi Musa yana kafa ta fayan ba'ul ma ma'ana ya soka ta cikin ruwa fayan ba'ul ma sai cikin ƙasa sai ruwa su bubbugo min markazi ha daga inda annabi Musa ya kafa ta ko ya caka ta fa idza rafa'aha idan annabi Musa ya dauke wannan saddar na daba sai wuri ya hoƙe ko ya kafe ruwan su kwanta wa kana yastasqi biha annabi Musa yana yastasqi biha yana neman shayarwa da ita kenan fatatulu bi tulil bi'r sai ta yi tsawo irin tsawon wato albi'r rijiya wa taqsuru bi qisariha kuma ta yi karamci da karamcin wato rijiya ma'ana na abin da ke so yastasqi biha yana neman shayarwa ba wai ya roki Allah ya saukar da ruwa ba a'a yana iya saka ta kamar matsayin guga in rijiya na da tsawo fata tulu bi tulil bi'il sai ta yi tsawo irin tsawon rijiya wa taqsuru bi qisariha kuma idan ya zamanto wato rijiya tana da wato gajarta sai kuma ta zamanto ita ma gajera daidai tsawon ta daidai yadda take daidai tsawon rijiya daidai yadda take wato miƙuwa kenan ta jayu yace to fa halla addada hadhihi almanafi' me yasa annabi Musa bai faɗi waɗannan ba lokacin da ya faɗi amfanin ta tunda waɗannan abubuwa suna masa amfani qulna za mu ce kariha ya kyamaci an yashtagila ya shagaltu an sima'i kalamin lahi ta'ala daga maganar Allah subhanahu ta'ala ya shagaltu bi tafsili manafi'aha ya rarrabe ya yi bayani dalla-dalla na amfanin wannan wato ita sanuwa abin nan ita sandar kenan fafassal al-ba'da sai ya fayyace bayani cikin sashi yayi yi shi daban-daban wa ajmal al-baqi sannan kuma ya zo da saura a dunkule bi qawlihi da yace waliya fiha ma'arib ukhra ina da buƙatoci a cikin ta ma'arib da alhamza ne jam'i ne na ma'rab wato buƙata aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal wallahu a'lamu bima ajmalahu Allah shi an mafi sani da abinda annabi Musa ya zo da shi a dunkule ko da bai bayyana shi ba suratu taha aya ta 18 an gane ko الثاني نبي أنه ذكر المنافع يا أنبتي أنفاننتا التي هي ألزم له وأن سوسك في لزمت الساعة وحاجته alzama lahu wa hajatahu ilaiha amassu kenan waɗanda kuma buƙatar shi tafi wato wa hajatahu ilaiha amassu wanda kuma buƙatar shi tafi shafuwa da su sai ya ambace su wa in kanat al manafi'u allati ajmalaha a'jabu duk da yake amfanin da annabi Musa ya zo da shi a dunkule a ajabu shi yafi ban mamaki wa aghrabu shi ya fi wato abin nan ba da mamaki ne ban mamaki a ajabu daga mamakarwa in ji malaman zaure ya fi ba da mamaki wa agrabu shi ya fi bakunta wato a cikin hankali ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo amsar da ya basuwa kinan in haka ya kasance sanda tana yin waɗannan abubuwa to su ya kamata ya bayyana to me yasa bai bayyana su ba wasu na ganin saboda maganar da yake yi da Allah tana da tsawo kada ya shagaltu kwarai da siya cewa duk bayani sai ya yi shi khairul kalami ma qalla wa dalla ko ko a'a ya faɗi abin da yafi wato shafuwarsa ne sauran ba wai dan ba su bai da alaka da su ba sai ya bar su ya kawo su a jumlace wannan shine amsar da wato annabi Musa malam ya kawo a cikin wannan littafi to amma a gurguje mai tahqiqi kan wannan littafi bai yi wani abin nan ba ban gare wani ta'aliki nasu ba sai dai naga sun sa alamatul istifham alama ta tambaya ya kamata a sa alama ce ta ban mamaki ala ayyati hal na abin da ya kamata mu ƙara shine cewa cewa annabi Musa ya shagaltu domin nan alama ce ta tambayar sun ka kawo ƙarshe nan tambaya ce amma ba su yi wani ta'aliki ba abin da ya kamata nan inda an ka ce an ka faɗi waɗannan abubuwa babu wani nasi akan su kinan sai su zama to in ma dai cikin isra'iliyat ko ku kawo su ne akai cewa tana mishi haske tana mai kaza tana tana ɗibin masa ruwa tana ɗibin yana ɗibin ruwa da ita yana kaza yana kaza ina nasu yake akan wannan kaga babu nasu balle har a ce to ya ya kawo shi a jumlace wannan babu da dalili akan sa wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata a ƙara da ya ce yana da buƙatoci ukura waɗansu sun faɗa cewa da annabi musa ce yana da buƙatoci da ita shine cewa wato yana jefa ta ta zamanto sanda sannan kuma da ita ne Allah ya ce idrib bi asakal hajar ya bugi dutse da ita ruwa sun ka fito fan fajar min husna ta ashara ta aina ko fan fajar a cikin suratu wato suratul a'raf sannan kuma da ita ne lokacin da fir'auna ya kore su aka ce ya bugi dutse an gane ko anidrib bi asakal bahar fan falaka fa kana kullu firqin ka qawd azim suka ce to kuma ya fadi ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra to amma idan muka dubi siyakin alqur'ani abinda zai nuna mana cewa nan da Allah annabi Musa ce waliya fiha ma'aribu ukhra abinda ya tabbata shine wanda ya tabbata a nan kafin a turo annabi Musa ya zan annabin Allah domin waɗancan abubuwa da an ce tana haske da daddare tana haskakawa wajen shan ruwa ma da dama dama in ya kakkaɓo ƴaƴan itace ba matsala amma a ce ita ta zamanto za ta bashi ƴaƴan itace kaga wannan matsala ce da gashi nan shubuhul isra'iliya ta gasu nan dai abubuwa ko kuma shubuhul asati sannan kuma a ce a'a ba wai dan annabi Musa bai da daraja Allah zai mai haka ba Allah zai yi mishi amma ina dalili Allah ya mishi haka shine abin da ya kamata mu fahimta cewa in ya soka ta za ta fiddo ruwa ko ko ya samu ƴaƴan itace kai tsaye wannan abubuwa ne waɗanda suna buƙatar wato dalili babu wani dalili akan su sannan cewa kuma wannan tana fitar da ruwa in ya buge ta a lokacin da an ka turo shi annabi na an ka ce mai ya bugi wannan dutse ya bugi abin nan teku ta amfani shi a waɗannan wurare to nan ba ta shiga cikin waliya fi ha ma'aribu ukhra dan annabi Musa a wannan lokacin bai san tana yin wannan ba bai san cewa ba zai iya buga ta tafi ta mishi da ruwa a cikin dutse Allah ne ya umarce shi da wannan ya bada labari a bai lokacin ba a tura shi annabi zuwa ga fir'auna balle balantana ruwa su tare su har a ce ya bugi ruwan su rarraba gida biyu don haka waɗannan su bayan annabta ne lokacin nan kuma shi annabi Musa ba a tura shi annabi ba balle har ya san tana iya koma maciji balle har ya san ta ai zancan buga dutse ruwa su fito har ya zancan buga wato abin nan sai dai waɗannan ana isa su cikin amfanin da ta yi mishi gaba ɗaya wato kafin yana manzo ta amfane shi bayan ya zama manzo ta amfane shi tunan duka ana iya hada su amma anan ma'aribu nan bai shiga daga cikin wato a ce tana taimakon annabi Musa a lokacin annabta don wani lokacin bai mazan wato annabi ba yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta game da wannan mas'ala insha Allah ta'ala sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya damu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh